قال رحمه الله تعالى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ثم من بعد ذلك ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك النهي عن مخالفة المبتدعين ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقت له وهجران ما و... ما و... من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة
وده يتسي نيكو إنا حال السنة دمو أكا كفا إزالة دم أكا كذا in dai zai yi mu'amala da ɗan bidiya shi ke ya zama ɗan bidiya wannan sunna ce ta magabata cewa kakkai ko makwabtaka ma da ɗan bidiya mun ji daga zancen fuzai ibn iyad a baya ko makwabtaka inda hali sai misali in gidanka ne ko wani ɗan bidiya yana nema ya kama wani gida haya kana da kuɗi shi ya gidan mai da shi na ɗalibai su dinga kwana ciki ya fi ma alheri amma kai makwabtaka da kumurcin maciji kenan akwai matsala an gane ko so don haka wannan shi ne magana da ya ta ƙarshen nan cewa ko da mutum ya bayyana sunna ya bayyana cewa shi yana son sunna inda za ka gan shi yana zama da ɗan bidiya ke wa mina sunnati mujanabatu kulli man i'taqada shay'an mimma dhakarnahu wa hijranuhu wal maqtulahu wa hijranu man walahu wa nasarahu don da bid'a shi ta bayyana sai wani yazo kuma yake jibinta shi yana taimakon shi wanda zai zo ya rungumi dan bid'a kaga ya jibince shi wanda zai zo ya dinga cewa ana kausasa harshe akan su wane ne wane ne kaga ya taimake shi ya taimake shi wa dhabba anhu yana kokarin bashi karawa kariya wa sahabahu yana abota da shi to wannan shi ma abinda zakai ma dan bid'an can na alhijranu da almaqt zakai mushi sai ce wa in kana alfa wa in kana alfa'ilu lidhalika yuzhiru sunnah koda a ce mai yin hakan yana bayyana sunnah mubashirin alhabali ko alhubli yake cewa an tambayi al'auza'i ake cewa inna rajulan ya kolo ana ujalisu ahalar sunnati wa ujalisu ahalar bida ikhwani kenan ni zan zauna da ɗan bid'a kuma in zauna da ahalu sunna da aka ce ma al-auza'i haka fa qala al-auza'i rahimahullah hadha rajulun yuridu an yusawiya bayna al-haqqi wal batil so yake ya daidaita tsakanin gaskiya da ƙarya ibn babbat al-ukbari mai littafin nan a cikin al-kubra yake cewa sadaqa al-auza'i aqulu inna hadha la ya'rifu al-haqqa min al-batil shi bai ma san gaskiyar ba bai san ƙaryar ba kenan wannan wala al-kufra min al-iman wa fi mithli hadha nazala al-qur'an wa waradat as-sunnah 'an al-mustafa sallallahu alaihi wasallam kawo dalilai akan haka da haka ba a zama da ainihin wato dan bid'a ba a zama da dan bid'a ba a abota da shi wato an ruwaito daga arrabi' bin subayh ko kuma sufyanu thauri yake kallon rabi' bin ainihin subayh da kuma yanda yake da daraja a gurin mutane sai aka tambaye shi akan shi sai ya ce ma mazhabu menene mazhabar shi sai suka ce ma mazhabuhu illa sunna sunna ce mazhabar shi qala man bi tuhu. suwaye mashawartan shi abokanan zaman shi da suka ce ahlul qadari kana huwa qadari ce da yan qadariyu ne yake zama yake shawara yake fada ce to shi ma ba qadari raka da mun ganka kana fada da dan tijjaniya ka zama dan tijjaniya wannan sunna ce sufyanu thawri fa amirul mu'minin fil hadith luqiba bi hadha al-laqab ce to huwa qadari kun gane ko wannan ka'ida ce ire-iren wannan suna da yau Allah ka shirya tattara to yanzu alkarsu misali ku shayi gaggawa ba an ɗaura shayi da sai a ɗan huta ko minti da biyar ba da
قال رحمه الله تعالى القسم الثالث أهم مسائل السنة في العبادات والعادات ومن السنة رفع رفع رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيادة في الحسنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم سوى زيادة في الحسنات أنا أروي أروي توشي دقا أينهم الإمام أحمد أروي توشي دقا الإمام أحمد hakan nan ibn sirin yace huwa min tamamis salat sa'id ibn jubair yace huwa shay'in tuzayyinu bihi salat tuzayyinu bihi salatak daga hannu yayin kabbara harama da guraren da ake daga hannun nan guda hudu kabbara harama da yayin tafiya ruku'i da yayin dagowa daga ruku'i da yayin dagowa daga zaman tahiya na farko wannan shine abin da yake tabbata hadisan da suka zo kan daga hannu a kowanne yunkurawa da kuma sunkuyawa suna da dan rauni wannan shi yafi tabbata gurare hudu ne na'am
قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل إشارة حسنة wanga yana cikin tabarani da kuma salih bin abdullahi ya ruwaito shi daga imamu ahmad cikin masail din shi daga ukubatu bin amir amma mawqufan ne mawqufan ne akan shi ukubatu bin amir wanda alhaythami ya hasana shi wa huwa mutasail na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفيه فهو كامل الطهارة إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها وإن كان مقيما يوما وليلة هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وهو هو وأصحابه وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله صلى الله عليه وسلم na na kawo matsalar almasu alal khuffain tare da cewa matsala ce far'iyya a cikin masail na aqida saboda khawarij da rafida sun sun saba dan matsala ko da tafi kauce aka samu wasu yan bid'a sun saba akan ta to ana kawo ta cikin masail na aqida yawwa kuma hadisan ta mutawatirai na صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخ- ما عجلت الإفطار و- وأخرت السح- السحور فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم فقال سليمان بن داود ta الأول magriba an fi so a yi ta farkon lokacinta shi sa kun ga hadisin nan na ibn mas'ud da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal sa as-salatu mm bi waqtiha za ku ga a wasu guraren ana cewa fi awwali waqtiha wannan bai zo ba a hadisi bai tabbata ba Eh, amma li waqtiha fi waqtiha wannan diya tabbata ala waqtiha amma fi awwali waqtiha so da akwai sallar da ita a yi ta ba a farkon lokacin ba shi yafi kamar wace sallar kamar isha eh mal ifa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha allati tad'unaha bil akhirah ko bil atama al akhirah ko Mm. yana so ya jinkirta ta sai dai in makhafatal menene tsoron ga takura daula an ashukka ala ummati aw ala nasi la ja'altu waqta hadhihi salati hadhihi sa'a ta asali an fuso a jinkirta sai dai in akwai cutarwa takura akwai dattijai akwai kaza akwai fatiri misali sai a yi ta da wuri a shige gida ina fata an gani amma in babu wani abu ga to a fuso a jinkirta ta haka a zahar lokacin tsananin zafin rana ta ma'ana so a jinkirta ta amma sallar la'asar an fi so a yi ta da wuri ya zo a cikin musulun cewa sukan yi sallar la'asar ya ce ɗayanmu ɗani a cikin sahihai ne ma hadisun jari ɗayanmu ya tafi da gidan shi mafi nisan gari a madina ya can ku hayi hayya rana da tafafa ya zo a musulun cewa sukan yi sallar la'asar har a soke raƙumi a kasa naman shi gida bakwai ina tsammani ko kama kala rana ba ta faɗi ba hakan nan magriba an fi so a yi ta a farkon lokacinta ya ce sukan yi sallan magriba ɗayanmu ya ce yana hango inda kibiyar shi za ta faɗi mana da ɗayanmu zai harba kibiya zai hango inda za ta sauka kaya kenan duhu bai riga ya shiga ba sosai na'am صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقال سليمان بن داود الأودي رحمه الله كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري أغربت الشمس أم لا mubalaga ce zuwa yin sallar da zarar rana ta faɗi na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومن السنة لمن أراد الطلاق لمن أراد طلاق زوج- زوجته ألا يطلقها إلا بطريقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر ثم في ذلك الطهر ثم ي- يتركها حتى تن- حتى تنقضي عدتها فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد فقد طلقها طلاق البدعة وهي حرام عليه ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها ga tafi a kan talaqu thalathi thalath Mm? Eh, saki uku cikin kalma daya a bar shi a matsayin saki uku ne wannan akwai maganganu da yawa da ba lokacin yin su bane nan akan wannan masala akwai sabani kwarai shekul islam ya ainihin wato tafi akan cewa a tafi akan al'ahadul awwal cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da farkon khilafa ta Umar wanda ya saki mace saki uku cikin kalma ɗaya to saki ɗaya ne Sheikhul Islam ya tafi akan wannan ra'ayi tare da mazahib sun saba ina
صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله تعالى من السنة تكبير على الجنائز أربع تكبيرات فإن كبر إمامك أكثر فمن- فمن السنة أيضا أن أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها أربع فقد قال ابن مسعود كبر ما كبر إمامك ومن السنة ألا تجعل- Tabarani ya fitar bi isnadin hasan na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى من السنة ألا تجهر بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
ولا تقل ولا تقنط في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام في- فت- ف- فتتبعه Mm. Kun ga kunutin nan na asuba kadai da ake yi bid'a ne Eh, ya zo cikin ibnu majah hadisin abu malik al-ashja'i ke ce ma mahaifin shi kayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallaita khalfa ab- ab- rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa abi bakr wa umara wa uthman wa ali huna fil kufati qariban min khamsati sanawat bayan alima ka kai shekara biyar kana sallah shin kaga ɗayan su yana yin wannan alkunutun da ake na sallar asuba sai ya ce aibuni muhdath sai ya kai dana ka sani wannan bid'a ce Mm, kirkiro shi aka na'am sai dai na nazila kenan ko na witiri na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والقنوت والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة والقنوت فيها بعد الركوع ومن السنة إفراد الإقامة ومن السنة أن تركع إذا دخلت دخلت المسجد قبل ga أن تحدث hanafiya sun saba su iqama suka ce ifradul iqama mansukhun kuma aka rasa nasifa an gane ku suka ce iqama ita ma yanda ake kiran sallah za a yi ta wannan sallar kuskure ne aka iqama ana ainihin wato yin ifradin ta sai dai a gurare biyu gurin kabbara da gurin kada kamati sala an fi so a shafa'a duk da kada kamati sala akwai riwaya da ta zo ana iya yin ta daya an gane ko amma yanzu kusan ya zama yan bidiya suke yin ɗayan kaban musu dama biyun ya fi inganci ai kamar sallama ɗaya ne a sallah kage suka rike ɗayan duk da shi ne ke da ƙarancin hadisai biyu shi ya fi yawa ko to mu rike biyun don kar wani ya zargin kai ɗan bidiya ne kaga ya cuce ka ƙwarai na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومن السنة أن تركع إذا دخ- آه، ومن السن ومن السنة أن تركع إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس في tarka ركعة.
raka'atayn babu raka'atayn to akwai ƙarin raka'atayn ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعانيه تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات Mm.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صهل والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له da wannan lafazin da'ifi ne da wannan lafazin da'ifi ne ba abin da ya tabbata ah, wato ani idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imam yakhdubu faqad laghawta Mm, na'am
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى من تكلم وقال ومن تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا al-hafiz ya fada kan isnadin shi yace la ba asabi duk da yana da tasahulanci na'am صلى الله عليه وسلم قال وقال ومن تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب ibn qani' ya rawaito shi bi isnadin hasan
قال رحمه الله تعالى من السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره وتسلم إذا خرجت an yi sabani in ka shigo masallaci mutane na ciki sallama za ka fara musu ko ko ka fara tahiyatul masjid tukunna sai ka yi musu sallama inda ka shiga da niyyar tahiyatul masjid ka fara yinta domin a hadisin musi'u salatahu ya bayyana haka da ya yi sallar ya zo fa sallama alaihi ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama faradda alaihi thumma qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولا تحرم شيئا مما أحله الله فإن فعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم قال الله عز وجل قل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أجل لكم أم على الله تفترون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم ولسائر الخلق فقال عز وجل كل كل طعام على كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ثم قال عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون ثم ان الرافضه تشبهت باليهود في تحريم ما احل الله وردوا على قول او على الله قوله وافتروا عليه البهتان وحرموا الجري وحرموا الجزيه jirriya وحرموا الجريه من السمك ولحم الجزور teku babu abin game yake da suna kifi na ruwa kifi na teku suka ce haramun ne cin naman shi duk da an ruwaito ibn abi shayba ya ruwaito daga ahlul baiti tun daga kan sayyiduna ali radiyallahu anhu al-hasan da al-husayn hadisi da yawa da suka zo akan halaccin cin naman kifi
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما أحل الله كالمحرم ما حرم الله ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب, ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما وفي الناس من يستهين بتحريم هذه المآكل ويستسخره من shi musamman shi'a ai sun ce giya inda kaɗan ne ko na ga wani mu'amman bin su ma sai da ya gwada kuma da ya kama ka zan sai da ya ɗan zuba da sta ɗin shi ya gwada ana duka ko gram nawa ne yana yi wani kyaɗare ido haka ya ɗan zuba sai ya sha a kai sai wannan labar sai shi ko annabi sallam ya ce ma askara alfaraq minhu fa mil'ul kaffi minhu haram abinda sai an sha cikin bangaji ko a ce ƙwarya babba sannan zai sa maye to cikin hannu ma haram ne sha shi صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة بمباركة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحاضر وحاضر ما أطلقه وقد عدد علينا نعمه وأحصى لدينا مننه في قوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وقال في البحر هو طوره ماء الحل ميتته وقد علم الله أن الجدي في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه وعلم رسول الله وعلم رسوله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجلية في البحر أفتراه أفتراه ما أفترى
أفترى أعياهما
أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم أفترى أفتراهما أفترى أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجدي
أفتراهما أعياهما أن يستثنيا akwai huma yana nufin Allah da manzansa sai ce afatara a'yahuma ko afatura a'yahuma an yastathniya li tahrimil jirri
أفترى أعياهما أن أفترى أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجدي kamar kana ganin ya gagare su ne Allah da manzo su keɓance shi aljibrit daga nau'i ne na kifi tunda ya ce huwa tsahuru ma'uhu alhillu mai tato to lakana ce ta hana shi ya ce banda jeri ko kuwa wato bai da zaƙin baki ko kuma bai da hikimar da zai togace wanda yake haramun ne shi yasa ya sake shi haka shine yake nufi
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به ما ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز به فقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وجعل جزاء من انتهك وجعل, وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوضع أن ينحر البدن وقال إسرائيل بن أبي إسحاق حملت جلديا إلى مسجد زيد بن علي رضي الله عنه ثم لقيته من الغد فقال لي لقد أعجبني ذلك السبب ولقد بلغني أن قوما يحاربونه ويدعون تحريمه علينا ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين وقال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيك في الجدي فقال إنه لطعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت يفوتني وقال أبو أسامة خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طي- طيبته فحرمه على النوكا يعني حمقى
قال- أنوك شيني الأحمق نعم قال قلت ما هو يا أبا محمد قال أكلت قري... أكلت أكلت قريص قريص قريص الجديد قريص جري قال رحمه الله تعالى من السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم ويتفاضلون في الخوف من الله والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو, يعلو بعضهم بعضا وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوتنا ما أوتنا في الصدور من العلم بالله والإيمان مم.
ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أوتيت من- بناكع متعة قد علم تحريمها إلا رجمته إن كان إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا ga nuna mut'a wannan ta auren mut'a yake nufi sai akwai mut'atu talaq akwai mut'a ta tamattu na aikin haji akwai mut'at azwaj kenan kala uku ce to wannan mut'a ta aure yake nufi auren mut'a wanda shi illa shi za a yi aure ne amma ila ajalin musamman shi ko asali aure ana yin shi ala ta'bid ne sai dai in wata matsala ta gittu amma an daura aure ne mutuka raba gane ko to shi mutu'a sai a ce an daura shi zuwa wata kaza ko shekara kaza ko kwana kaza ko sati kaza to da ana yin shi lokacin da sahabbai ba su da hali da wadatar yin aure amma da aka yi khaibar aka samu arziki da wadata sai aka hana cin naman jakin gida da saboda talauci ana ci jaki na gida ne wanga sai annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana auren muta da haka shi haramun ne ila qiyamis sa'a in shi a sun rike shi saboda fasikai ne kuma ba auren muta ba suke a yanzu ma zina ce da asali ko da an daura da wali da komi ya zama zina domin da sayyidina Umar wanda ya zo cikin Ibn Majah wannan nasi kuma sahihi to duk wanda aka zo da shi yayi auren muta yace in dai wato ainihin inda bayani ya tabbata gare shi alima bi taharimihi me yasa yace alima bi taharimihi saboda da asali halal ne ba mamaki bai san da hukuncin da ya haramta inda an kai mai dalili yake karba yace shi sai yayi to za a mai haddi na zina kawai jefe shi in ya zama muhsini ne ko a mai bulala in ya zama bikir namijin ne ko mace haka zina ce kawai zalla ake Allah ka kare صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجمته lam aqif alayhi ana ali na'am ولا نكاح ولا نكاح إلا بولي وشاهدين ولا- والخاطب هو المتزوج illa bi waliyin wa shahidai akwai hadisin da ya hada su cewa la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adl wanda yake cikin mustadrak al-imam al-hakim amma da'ifi ne raunin shi na da tsanani al-hakim ya inganta shi amma a cikin eh, talkhis eh, al-dhahabi yace a sannan a cikin at-talkhis al-habir imam ibn hajar ya bayyana cikin isnadin shi akwai abdullahi ibn muhriz wanda yake matrukul hadisi ne amma dai ah, hadisai mabambanta da suka zo akan ba a yin aure sai da waliyi daban da kuma da suka zo ba a yin aure sai da shaidu shaidu wanda a sha shahidai guda biyu adalai ko kuma jama'a wanda suke za su ɗau hukuncin adala an fahimta ku hadisai da yawa ma- marfu'ai da mawqufai sun zo wanda an haɗa su za su tashi wannan hadisi da kuma su ma a nan gurin hanafiya sun saba ka'adatihim suka ce ainihin wato mace wadda take rashida tana iya aurar da kanta ko ba tare da waliyi ba don ya saba ma usul na addini ta mace ba a bar sakin mata ragamarta Mm, na'am أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وعدته والعدة فرض من الله لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها وكل متوف وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها مدخول kullu mutawaffa anha وكل متوفى عنها زوجها مدخول أو غير أو غير أو غير مدخول بها أو غير مدخول بها لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم راد لقولهما كافر بكتاب الله wannan ijma'i ne na- na ainihin wato malamai wanda ibn al-munzir ya hakaito ijma'i ne cewa mace dole sai ta yi idda idan aka sake ta ko in mijinta ya mutu amma in an sake ta qabla ad-dukhul in an sake ta kafin a tare da ita to wannan babu idda a kanta amma an sake ta bayan an tare da ita to inda wato dole sai ta yi idda sawa'un saki ne ba'ini ko saki ne raji idda ce take bambanta kamar muhtali'a ta muhtali'a ibn al-uthaymin cikin asharh al-mumti' yarin jayar da wato idda ta jini ɗaya ne muhtali'a da ita da wadda ta kasance talaq ba'in amma saki raja'i wannan sai ta yi jini uku so da har yanzu mata shi ce kafin baiwa kafin ta zo gidan shi an ɗaura ma'armi kamar yanzu ai galibi na ga ana yin haka akai sadaki sai a ce an ɗaura ma'armi kagan matar shi ce amma ba zai tare da ita ba sai da shedu an gane sai an sa shedu sannan sai ya tare haka na ana iya ɗaura aure ko ba sadaki tarewa ne sai an kai sadaki ko an ƙayyade shi ƙayyade shi ga abin da za a ba to a lokacin in ya ce ya sake ta babu idda a kanta kawai dai ta ci rabin sadaki saboda ya maida ta wata ita dai ba budurwa ba kuma ba ba bazawar tun da dai ta taba aure kaga dai ya dan rage mata balu darajar ta ta dan rabu sai a ce to sadaki ta ci rabi in ta yafe mai ba komai in ya yafe mata amma da namijin ya yafe ko zai fi illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah an ta'fu aqrabu littaqwa ka yafi yafi kusa da tsoron ayo wanda mijinta ya rasu ta wannan zata mai takaba ko da ya tare da ita ko bai tare da ita haka abdullah bin mas'ud cikin abu dawud yayi hukunci suka ƙara dawa mutanen ya ƙara yin hukunci suka karo na uku sai ya ce wannan shine ra'ayina fa in yaku sawaban fa min Allah wa in yaku khata'an fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu bari'an mimma wani sai wani sahabi ya miƙe sai ce mishi tabbas hukuncin da kai na tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan hukuncin akan yar uwar shi da ainihin wato mijinta ya rasu kafin ya tare da ita ja ta ci sadaki sannan kuma za ta ci gado sannan kuma za ta yi takawa za ta mai idda to mas'alar idda din nan da kuke gani ijma'i ne amma ar-rafida al-anjasu al-arjasu su sun yi inkarin ta da ke nace muku fasikai su ba su yi dama da ikar la ka tsare na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتلاء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرص وحرض أمته عليه صلى الله عليه وسلم ليتأدبوا به ويتحصل بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم ومما أمر به وصحت به nan ciwo wanga magana na da muhimmanci yana daga cikin sunna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da kuma bibiyan duk abin da ya umarni da shi da koyi da shirye shi da kuma yin kwaikwayon halin shi da kuma barin abin da walintihau ila amrihi mutum ya tike zuwa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk rikicin da za a yi kai dai sai ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa iktharu riwayati anhu yawaita riwayar hadisi kace ni ba malamin hadisi bane a'a duk musulmi dole ya ruwaici hadisi ruwaye shi ta hanyar koyan shi haddace shi karantar da shi aiki da shi fi kulli ma sannahu wastahsanahu ba zaba zaka yi ba al-islamu kullu la yatajazza baka ce a guri kaza za mu bi sunna a guri kaza kuma muna da maliku a kima maliku zai baranta daga gare ka ranar alkiyama daga ko ina ne ka bi sunna kawai wa harrada ummatahu ala ila akhir na'am الله قال رحمه الله تعالى فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم ومما أمر به وصحت به روايات استعمال ذكر الله في المواطن وعند الحركات مثل التسمية عند أول الوضوء والمبالغة في الاستنشاق in in tasmiya gurin al'imam ahmad sharaɗi na ingancin alwala sai mutum ya yi bismillah sun gani tare da kuma an ruwaito daga gare shi cewa hadisin rabah cewa lawudu alimallam ya zukuri sumallahi alai ya ce babu isnadin da ya tabbata ciki ya raunata shi haka wasu daga cikin malamai da dama sun raunata hadisin amma kuma a mazhabar shi sharaɗi yayin da kuma an samu malamai da yawa sun inganta hadisin kamar ibnu abi shayba abubakar ibn abi shayba yace thabata lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu hakan nan ishaq ibn rahuya ya tafi akan cewa in taraka tasmiyata amidan a'ada al-wudu'a wanda da gangan ya bar bismillah to sai ya saki alwal ibn kathir a cikin tafsirin shi ya karfafa hanyoyin waɗannan wannan hadisi da ke nuna cewa sai an yi bismillah yayin fara alwala yayin da wasu malamai da yawa ba su ganin haka cikin wajibai ko sharuɗin alwala da suka ce cikin sifa ta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka hakaito babu inda aka yi ambaci bismillah wasu kuma suka ce wancan hadisin ya inganta to indai har ya tabbata kamar yanda shine ra'ayin su ibnu abi shayba da sauransu to ta wuce yanda malikiya suke sa ta cikin mustahabbai in dai hadisin ya tabbata to sai dai a ɗauki ra'ayin ishaq bin rahuya da ce wanda ya mance da gangan sai ya sake a lokacin da an ce lawuduwa an gane ku wanda kuma shine abin da shekul albani ya tafi a kai in ban mance ba cikin irwa ulghali ko irwa ko tamam amince cikin wani littafi cikin biyan gani ya tafi akan cewa wajibi ne domin shi a gurin shi hadisin ya inganta wallahu a'lam صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله تعالى والمبالغة في الاستنشاق والدعاء بما روي عنه عند غسل عند غسل الأعضاء yin addu'a yayin wanke gabbai lokacin da mutum ke cikin alwala wannan bai tabbata bal duk hadisan da suka zo anan batila ne kamar yadda ibnu ibn qayyim cikin zat ya tabbata duk hadisan da suka zo kan yayin wanke gabbai a alwala ana wata addu'a hadisai ne ba su tabbata amma ko abin da ya tabbata yin bismillah a farko da kuma addu'a an kare نعم
قال رحمه الله تعالى وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وخفيه وخفه وخفيه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدأ بيساره والاستنجاء بالشمال وتركه بيمينه وإدخاله وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره بعد ذكر اسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإخراج الرجل اليمنى الرجل اليم الرجل اليمنى إذا خرج وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
من ضعيف الدار قطني دا البوسيري تكن مصباح الزجاج duka sun raunata shi aka shekul albani ya raunata shi abinda ya tabbata kawai yayin fitowa daga makewaya gufrana hadisin nana aisha radiyallahu anha na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واستعمال العشر على العشر الذي التي قيل انها من الفطره وهي سنة أنبياء إبراهيم أبينا إبراهيم عليه السلام وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقصر الشوارب والفرق وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والفتان وتقديم الأضافي الفرق الفرق قاشي أكي ربا gashin mutum na da yawa nabi sallallahu alaihi sallama wanda ya tabbata cikin ashama'il cikin tirmidhi ma ya tabbata yana raba gashin shi biyu idan ya zamanto bai dandafe shi ba mana in ya sharce kan shi sai ya raba gashin biyu to in ya raba shi biyu yana bugun har kafada shi yakan zama jumma kenan amma lokacin da ya dandafe shi haka ya tattare shi guri ɗaya to limma ne bai wuce kunni na'am قال رحمه الله تعالى واما اللواتي في البدن فالاستنجاء والاختان وتقديم الاظافر ونتف العاطفين ومن السنه تقديم الرجل عطيفين عطيفين شيني همتها عليكم السلام نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومن السنه تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتاخيرها اذا خرج وقوله عند دخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج مثل ذلك الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك
wanga shiga masallaci da kafar dama da kuma fitowa da kafar hagu Anas dan Malik rahimahullahu ya ambaci cewa hakan radiyallahu anhu ya ce mina sunna kaurin da al-Hakim ya ruwaito wa sahahu wa faqahu dhahabi Imam al-Bukhari ya ambata min fi'li ibn Umar bi sighatil jazm ibn Umar yakan shiga da kafar dama ya fito da kafar hagu ai na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى من السنة الوقار في المشي وسكينة عند المشي في إلى الصلاة وألا يفرقع الرجل أصابع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة.
shi ma dalilai sun zo cewa mutum kar ya dinga tafri'il asabi kuma yana galibdan nasu da ake suna kara din yayin da zai tafi masallaci duk da wasu malamai sun yi kokarin raunata hadisan da suka zo a ainihin wato akan haka amma dai karinar cewa idan ɗayanku zai je masallaci kamar yana cikin sallah ne tafi cikin natsuwa to ga a cikin sallah ai bai dace kana wannan abu da ka a saman hanyar ma haka wanda za ka tafi masallaci ko wato ka kiyaye ba komi ake yi ba ba kowace magana ba ba kowane irin motsi ba a natse ya kamata ka isa na صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ولا يشبك يديه فيها ويترك العبث فيها والالتفات وترك العبث بالخاتم بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى مو- موضع السجود ga akwai athar na magabata na sahabbai da wanda suka biyo bayan su akan haka kyamatar yin wasa da zobe cikin sallah kana jujjuya shi ko kana wasa da gemun ka wanda yulfitu eh, yani yani alqalba yulfitu qalba na'am صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله تعالى ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك eh, bai tabbata ba an ruwaito daga sayyiduna ali cewa yin s- mu- mutum zai yi wadu ko kabdu a sallah ya sa kasan cibiyar shi wannan shine hanafiya suka rike nan bai tabbata ba ala sadri shine hadisi marfu'i na صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والخجول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مطلوب وقد رويت فيه أحاديث غريبة صعبة ظهور خلجيات صحاح ورجال ثقات منها Mm.
ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يكون في اخر زمان قوم لا يكون في اخر يكون في اخر زمان قوم يجلسون في المساجد امامهم الدنيا امامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجه ومنها ما روي ما روى عبد الله بن عمرو انه قال لا تقوم الساعه حتى يجلس الناس في المتا- في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا Wannan ya gabata cikin shari'a sahihi ومنها ما قاله الحسن سياتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حليفهم الدنيا لا تجالسوهم فان الله قد تركهم من بين يديه فهذا كله من حديث الدنيا واهلها في المساجد والبيع والشراء بالجدال والخصومه وإنشاد وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر والغزل ورفع الصوت وصل السيوف وكثرة اللغط ودخول الصبيان والنساء والم- والمجانب والمجا والمجانين والجنون والافتراق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله ومما نهى عنه صلى a الله عليه cewa وسلم ya ambaci mata da yara wurin shiga masallaci yana nufi cikin jama'atun rijal ake nufi amma in maza mata za su baya can su yi sauransu wannan ba ma'akul ne a ce ibn babba ya yi inkarin shi ba
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره Mm.
ولعن أيضا المتشددين في إزار ونهى عن المكامعة da shi wannan mursal ne Abu Dawud ya rawaito shi cikin marasil daga Amr Amr Maula al-Muttalib cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama la'ana an-nadhira wal manzura ilayhi wanda suka kasance babu abin da ciki babu tufafi cikin su izar ne wanda bai rufe jikin su ba gabaki da na amma dama aw- kallon aura namiji ya kalli al'auran namiji dan uwan shi haramun ne wa haka da bai nisa na'am صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجل في ثوب واحد rajulani
وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد Mm.
ونهى أن يتعرى الرجل في بيت في بيت أو غيره وأن يو- أو أو ينظر إلى عورة أحد غيره وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته وأن يحذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار أن يخذف يخذف
وأن يخذف وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار ونهى عن اليمين الكاذبة وأن تباع الثمرة حتى تسهو وعن وعن بيع الكلب والقرد والخنزير ولعب النرد والشطرنج وأن يخلو الرجل بامرأ- بامرأة غير ذات محرم وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا وما شاء الله وشئت وأن يحلف الرجل بغير الله وأن يحده الشفرة وأن يحد الشفرة والشاة, والشاة تنظر إليه وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته وعن النجش وأن يز- وأ- وأن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته وعن أكل لحوم kunga yana da mahimmanci wancan isti'malul ajir za ka ɗau mutum aiki a yarjejeniya a yarjejeniya akwai hadisin abu sa'idin khuduri wanda yana cikin marasil na abu dawud da musnad na imami ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce naha anisti jaril ajiri hatta yi bayyana lahu ajiru sai an bayyana mushi ga abin da za a biya shi sannan a ɗauke shi aiki wanda alhaithami cikin majma'u zawahid ya ce rawahu ahmad wa qad rawahu an-nasa'i mawqufa wa rijalu ahmad rijalu sahihi illa anna ibrahim an-nakhai lam yasma' min abi sa'id fima ahsab ko fima ahsibu kuma haka ne ba wai fima yahsibu da haka da'ifi ne da wannan marfu'i din amma yace an-nasa'i ya ruwaito shi mawqufi abu zur'a yace as-sahihu al-mawquf an abi sa'id wanda ibn abi hatim ya kawo cikin al-ilm da haka zance ne na abu sa'id al-khudri ma magana ce kuma wadda take ta dace da ka'ida ta shari'a domin in har za a dinga daukan mutum aiki cikin ibhani shi bai san me za a bashi ba kai ma baka san me za ka bashi ba dole ɗaya ya cuci ɗaya haka a dinga yin shi kasuwanci an gina shi ala taradi an taradi bai bainaku na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وعن اكل لحوم الجلاله والبانها وبيضها من الابل والبقر والغنم والدجاج وقيل تحبس الابل أربعين يوما والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعه ايام والدجاج ثلاثه ايام
الدجاج والدجاج ثلاثة أيام و- ونهى عن بيع الغرض
jallala eh, ita ce dabbar da ta kasance ah, wato ainihin tana cin najasa dabbar da take cin najasa an hana cin namanta da ba- wato ainihin wato nonanta da sauransu to amma sai dai ah, ana ana tsare ta zuwa wani lokaci in an tabbatar da cewa wannan abin da ta ci ta gama kasa yadda shi zai tana cin alaf da sauran abubuwan da suke su ne abincin dabbobi irinta ta daina cin wannan najasar sannan sai a ci gaba da amfani da nonon nata ko kuma ainihin wato in yanka ta za a yanka a ci namanta to kayyade kwanakin cewa idan taguwa ce ko raƙumi ne sai an tsare shi kwana arba'in in saniya ce kwana talatin in awaki da tumaki ne kwana bakwai idan ah, kaza ce kwana uku to shi akwai ainihin wato maganganu a kai duka galibi a athar ne wanda aka samu daga ainihin wato magabata amma ya tabbata dai daga ibnu umar ya in zai yanka kaza habasa ha talatata ayyam sai ya tsare ta kwana uku sannan sai ya yanka. idan ya zamanto abinda ake nema na naqaul ma'ida a cikin kazar kwana uku ya wadatar in har ya wadatar a cikin sauran dabbobin shi ke in kuma bai wadatar ba to ana iya su ya ɗanfi haka tun da hanjinsu da tumbinsu ba ɗaya ba ne a yi shi ne na
قال رحمه الله تعالى وبيع ما لا تملك وبيع ما لا ما ليس عنده و- ما ليس عندك وعن شرط وعن شرطين في بيعه وعن ضرب وجه الدابة والسمة فيه وأن يبصق في وجه إنسان وأن تمنع المرأة زوجها الفراش وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف وأن يحدث بسر بسر أخيه وعن الإسراف والإقتال وأن يحزن للدنيا ويفرح لها وأن يطيع عرسه في الخروج إلى إلى العرسات والنياحات والنياحات والحمامات وأن يطيعها في هواها قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه أكبته على وجهه في النار
akwai akwai hadisai da suka zo kan haka wanda ba su inganta ba. kalin su ba'atun nisa'i na damatun suna da rauni amma kuma eh, suna da rauni mata ba komi ba ne za ka yi dangama matar ka biyayya Eh, a cewa namijin hajiya ne yana jin daɗi mijin ta ce ko kan ta ce a ba haka ba ne su a rija da su ne kawamu ana wani ustazi ne za ka ji ana cewa mijin hajiya yana jin daɗi zargin zagin kan ne ake zagin ka ake wallahi sai mun kiyaye kwarai galibi an sakin ma mata gida a basu su yi ta abin da suka ga dama to su inda aka sakan musu ragama za su ja ka da kai da su a a halaka tabbace ba ta halaka ita kaɗai sai ta tafi da abokin tafiya Allah ya kare mu
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وأن يطيعها في عقوق والديه, والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله وقال خالفوهن ترشدوا و- ويبارك ويبارك لكم ويبارك لكم ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن وأمر بالعدل بالعدل والتسوية في القسمة بينهن ونهى عن آذى الجاري وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز وشتم المماليك وضربه وضربهم وأمر أن يطيع أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون وأن يعفو عنهم و- ولو أذنبوا في اليوم سبعين ذنبا ونهى, ونهى أن يغفر الرجل في صلاته كنقل الديك وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب وأن يوقع كإيقاع كإيقاع القلب iqa'a da aka hana a zaman tahiyya ne amma iqa'a bainas sajdatayn wannan ba a hana shi ba bal sunna ne wanda ibnu abbas ya ambata na babu shi ne wa naha يسأل عنه
ni ban magan shi ne shi ba daya gani can bayan wani jan nake nawa akwai inda ma ba
ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار
Mm. Wa- wa naha an dirarihinna cutar da su cutar da mata Mm. Eh, kama istausu bin nisa'i khaira ya shiga ciki abuwa ƙarin bayani kake so wasu na cutar da mata kowane ya ce da shi ya kyamu Eh, annabi ya hana cutar da mata wal i'tida'i alaihinna kamar narki hadisan ne gani ba nasi bane yazo da نعم ya hana cutar da su da musu ta'addanci wuce iyaka a kansu za Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da aya ta sauka wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna to sahabbai da suka ji wadribuhunna kasan da ba su ba su iya taba matansu to matan muhajirai akwai biyayya da aka zo madina kuma sai matan madina su suna da ɗan gatsali haka da suka haɗu da su ya suka koya sai na umar ya shiga gida ya umarni sai ya ga ana ɗan jinkiri ana jan ƙafa ana ɗan sha mai ajiya mai ajiye ce ke ya ina ta ce matan annabi ma ya su ba gaba da shi ma wata ran wata te kwana nawa ba ta mai magana sai ya tafi ya samu hafsa yana ta mata faɗa ya ta mata faɗa yana ta mata faɗa sai aya ma ta sauka wannan bayanin shi duk ya gabata a baya to a daidai wannan lokacin kuma akwai hadisan da suka zo cikin sunan cewa wasu sahabbai da suka ji wabiri buhunna suka sai bulalansu tunda su kasan akwai biyayya Allah ne ya ce wabiri buhunna sai suka mata suka yi ta jibga ɗakin na na aisha da ɗakunan matan annabi sallama ya cika wannan cikin musadrak ya ya cika da matan sahabbai ko ce ta zo ta buɗe mana na aisha kin ga baban wani ya faffasa mun nabi salama ya shigo ya ji hayaniya lafiya aka ce ai kaji kaji to dai sai ya hudu ba sai ce na ji labarin wasu ku sun kama matansu suna ta duka ce laisa ula'ika bi khiyarikum khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli an gane ku ita mace wadda ta cewa wadribu hunna ba umarni ne fa na sunna ba. cewa sunna ne ka kama ta kai ta duka kun gane shi dukan kamawa take yi Eh, akwai macen da ita ballagaza ce sai an dan bata kashi amma kashin ba wanda zai fasa baya ba ba wanda zai karya gaba ba wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma ba a dukan fuska kuma ba a takbih ba a cewa qabbaha killa an gane ko shi Allah ya munanta fuskar ki ko Allah ya wulakanta ki ko bakar addu'a ne ba a mawa ba a mawa mace Mm. shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa ulaika bi khiyarikum yana nuna babu khairiya cikin duka sai dai a babun ittira mutun ya kai bango ba yanda ya iya to yana iya ya buga duk da ni a gan duk macen da sai an buge ta to sai a hankali Mm, musamman ga ɗalibin ilimi kwanaki ake ban wani labari wanda ya sa ni takaici ya sa ni takaici duk da macen ita ma makira ce ɗalibi ne wala ya dinga jibgar ta har waje amma ba a nan ba ne karo ne ta hasashe ba a nan garin ba ne har waje ya fuddo ta babu suturar kirki ma jikin a kaban lambar shi dai na kira ya ya yi nadama kwarai shi ma an samu an sulhunta to ire-iren wanga a, mata ba ka biya su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shige dan ɗakin shi ko Mm. don haka sai ya kamata in ka- ko talauci shi ma yana dan hana bin wata sunna ka yi marbu a ka inda za ka dinga barazana da me ka ka shige kai ta nazari kai ta tilawa fiye ma alheri to dai su mata suna da rauni na sallama ya ce duwanda zai ji daɗi da su ya sani cewa suna da wannan karkata in ka ce sai ka miƙar da su to fa za ka karya su wanda karyawa shi ne sakinta inda za ka biya zuciyarka ba ka iya zama da mace sai an ta haƙuri na'am akwai wanda ya zo ya samu lokacin nan ina na kwana masallaci ma ko kusan sha biyun dare ta buga min kofa na buɗe shi in ba shi shawara ya saki matar shi ya uzubil wala da kwana nake ji yana ganin haka yana ji na watsaki ya ta kawo korafa korafa wane ne sai na gaya mai kissa can tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da matan shi da abin da ya faru tsakanin shi da nana Aisha ya ce har su ma na ce ya Allah ya ƙara musu yarda na ce yanzu za ka haƙura ya ce ba dole ba aiwa na sanar ce kakka bugi za'ina ko to matarka wadda ita ce za'ina an san za'ina to kakka je kai ta bugunta kamar da kake bugunwa bawa kuma da daddaren kila ka bukace ta su bai kamata na أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وأن يرفع رأسه ويضعه, ويضعه قبل الإمام وأن يشاركه في فعله وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له ونهى عن الاحتكاك في الصلاة ونهى عن ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة وعن التثاؤب والنفخ وتقليب الحصى فيها وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم
lokaci na so da a yi ta tafiya to amma hadisin man rafa'a wada a qabla imamihi fala salata lahu ibn al-jawzi ibn hajar ya kawo shi cikin al-matalib al-aliya aka al-busiri cikin ithaf al-mahira al-mihra yace isnaduhu da'if so da akwai muhammad ibn jabir wanda yana da rauni ma an ruwaito shi daga abu huraira mawqufan wa marfu'a cewa wal alladhi yarfa'u ra'sahu wa yukhfiduhu قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان wannan shi ya zo marfu'i da ainihin mawkufi duk da shi ma akwai maganganu cikin isnadin shi cewa wa naha an al-ihtikaki fi sala to ihtikak zai iya daukan ma'anar yawan soshe soshe ta dinga soshe jikin shi ko al'aurar shi amma ban san hadisin da ya hani akan hasan
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وأن يغمض عينيه في السجود ويقرأ في الركوع ويكف شعرا أو ثوبا وعن السدل واشتمال الصماء وأن يصلي محلولا وأن يغمض عينيه في السجود أن أنا متن يرفع إذن شيء أتكن أتكن سجودي أنه حديثي نيم يروني قري أنا أتكن الديلمي أتكن مسند الفردوس ومسند الفردوس مذنى من أسام الموضوع عن حديثي matattara shi ne to a ciki wato ainihin ya kawo daga annabi sallallahu Anas ne cewa la tughmidu a'yunakum fi sujudi fa innahu min fi'li al-yahud amma hadisi ne wanda yake mawdu'i kai Abubakar ne naqash wanda yake muttahamun bil kadhib wurin da Az-Zahabi ya faɗa cikin al-Mughni fi du'afa haka yana da rauni akwai hadisai da mun ce yana da rauni saboda akwai ruwayoyin da suka zo da ma'anar shi duka ba su inganta ba inda wancan shi kadai ne mun ce ƙarya ce na'am أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته can can as-sadl kuma da yace wa an as-sadl galibi akan fassara da sadalu na sakin hannu an gane ko sai dai as-sadl anan an mai fassara da cewa wato kurman yabe da suke kurman yafi tun ya rufe jikin shi hannun shi duka yana cikin cikin ainihin wato barwa sai dai a babun darura babun darura shekarar khaibar nabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a haka tare da hudayfa cikin bukhari hudayfa ya shigo annabi na sallah ya lullube shi ga baki daya hudayfa ya ta kwana mu ya sallame ta da shi an gani bayan ya dawo daga gurin su abu sufiya ya je leken asiri to wannan kaga uzuri ne saboda ana cikin sanyi mai tsanani amma inda ikhtiyari ba a son sallah a haka shine as-sadl ba sadl na sakin hannu ba eh ba sadl na sakin hannu ba duk da shi ma din dalilan shari'a sun hukunta hani akai tunda sunnar annabawa a runguma hannu to sunnar zuwa kishiyoyin annabawa sai a saki hannu amma dai sunnar annabawa a runguma hannu a sallah inda za ka yi sallah irin ta annabawa alaihim salatu wassalam na'am wanda shine dai an istadili wa an ishtimali samma shine an ishtimali samma don kwarman yafi suke ce mai malaman zauri wanda zama babu inda hannu zai fita na'am
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وأن يصلي في خميص رقيق ليس تحته غيره shi ma wannan ya zo a hadisin jabir dan abdullah a musallam ya ce salli fil qamis al wahidi idza lam yakun raqiqan yashifu anka aw ainihin wa zurhu ibn adi ya kawo shi cikin kamil da shi ma al kamil fi du'afa mudanna ne na samun da'ifan hadisai yace wa huwa da'ifun fi isnadihi haram ibn uthman ahmad yace taraka an-nasu hadithahu الشافعي يجي الرواية عن حرام حرام نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وأن, يصل وأن يتخطى الناس في الصلاة وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطي الإبل وقارعة الطريق الاعتماد على الحائض سن دليل da ya hana shi ba san dalilin da ya hana shi ba musamman ma akwai uzuri mutum na iya da ruwaito a sallama ƙarshen rayuwar shi yana ɗan dogara da wata dirka haka jikin inda yake ba da sallah a masallaci na hafsa tana da wata igiya da take duk da annabi ya hana ta so da ita a sallar nafila ne na qiyamul layl in ta gaji ta gaji duk da haka yace a in kin gaji ki kwanta da haka cewa mutum ya dafa wani abu lokacin da yake sallah sai dai a ce bai dace ba don baya cikin sunna ta sunna wato hadi na sunnar annabi sallallahu da magabata amma inda uzuri babu laifi na'am أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطي الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام wannan hadisan duk da suka hadisan da suka hada waɗannan ba su inganta ba amma yin sallah a ma'atinil ibil wannan dalili ya hana shi gurin da raƙuma suke taruwa wannan dalili ya hana qari'atu tariqin akwai wani gurin da ba wannan ba ka koma gefe kai sallah so da bai kamata ba kai sallah inda mutane za su zo su gitta maka kuma qari'atu tariq shikenan sai ka zo tsakiyar titi kana sallah mutu ya zo wucewa ya jira ka kaga ai akwai cutarwa ciki la darara wala dirar na'am
قال رحمه الله تعالى وأن يصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها shi kuma sallah ala zahri baitullahi alharam suka ce an ce a fuskanci dakin ka'aba sai ka hau sama kaga ba fuskance shi ba Mm. bola ke bashara
قال رحمه الله تعالى ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وهي التي تضرب الأمرة وت- وتضرب لها والواصلة والمستوص- والواصلة والمستوصلة وهي التي تشد القراملة وتشد لها والنامصة والمتنمصة وهي التي تنطف الش- تنطف الشعر ويل- ويلتف لها والواشرة والمستوش والمو والمؤتشرة وهي التي تفرج الأسنان وتفلج لها وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها ومما أدب به أمته وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل رجل مما بين يديه يدي أخيه وأن يأكل من ذروة القع- قصعة وقال إن البركة لتنزل في وسطها وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده وقال إنه ينفي الفقر وقال أيضا أيها ga yana ishara zuwa ga hadisin da ke cewa alwudu'u qabla at-ta'ami wa ba'dahu yanfi al-faqara wa huwa min sunanil mursalina bai tabbata ba na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقال أيضا bal akwai nahshal cikin isnadin shi ya gabata cikin shari'a nahshal bin sa'id muttaham na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقال أيضا أيما قوم أدمن الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر و- akwai kanshin wado cikin shi na'am صلى الله عليه وسلم وأمر أن يأكل karkarni za a ce ko wari ko
صلى الله عليه وسلم وأمر أن يأكل الرجل مما يندثر تحت الخوان وقال من- من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمقى أو الحمق muku Eh, shi ma akwai hadisi man akala mimma yasqutu min al-khiwan nufiya anhu al-faqa wa nufiya an waladihi al-humqa Eh, al-khatib ya ruwaito shi cikin tarikh baghdad ibn al-jawzi cikin al-ila al-ila al-mutanaiya cewa huwa hadithun mawdu' Mm, mawdu'i أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ونهى أن ينام الرجل وهو أغمض ليده وأن يطعم وينام وهو جنوب وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنوب أن يتوضأ وضوءه للصلاة ونهى عن القران بين التمرين بين التمرتين وذلك لما يدخل على فعل ذلك من سوء المؤاكلة وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطي الثريد وقال إن البركة تنزل فيه ونهى عن أكله حارا ونهى عن الشرب في فم السقاء وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله ما داخل ما داخل ما داخله وكان وقيل إن وقيل إن رجلا شرب من سقاء من سقاء سطحية وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه حلقه وقيل أيضا إن الشرب من فم الساق يغير ريحه من فم السقاء يغير يغير ريحه shi reshen abanga ita ce abanga shi mai shaɗin to can tun daga inda ya ce wa naha an likarani bayanar tamratai tun ya haɗa tsakanin dabino biyu wato ainihin ya ci akwai hadisi na ibn umar cewa annan nabi sallama نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه وأنا يتبت أتكين صحيحين أنا أتكين دبينو لأتلاقى كهذا ببيو gane mai kace bayan Allah wallahi yunwa nake ji suka ce to babu laifi an ce dabino ina ga nama kuma amma an gane wannan yawwa to can cewa wa an yin zurar rajulu ila lukumati mu'akili a ruwaito daga nana aisha radiyallahu anha akwai kuma hadisin abu amr maula umar bin khattab cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yattabi'anna ahadukum basarahu lukumata akhihi abu nu'aym cikin ma'rifatu sahaba amma isnadin shi da'ifi akwai yahya bin muslim cikin isnadin wanda majhuli ne to wanda abu hatim ya ainihin ambata cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yughabba ath-tharid an tuka kullu yana so a rufe shi a bashi wato ainihin abude ga dalilai da yawa sun zo akan haka riwayoyi mukhtalifa waɗanda za su haifar da cewa wato akwai ake cewa thubut a cikin riwaya sannan ya ce innal baraka tanzilu fihi albarka tana sauka cikin abincin ma'ana an an rufe shi kai hadisin wathila radiyallahu anhu cewa akhadha rasulu akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ra'si tharidi fa qala kulu bismillah min hawaliha wa'fu ra'saha fa inna al-barakata ta'tiha min fawqiha min maja ya fitar da shi da isnadi wanda yake la ba'sa bihi can kuma da yace naha an akli harran nabi hana cin abinci da zafi yazo a hadisi wanda ainihin yake munqati ne Abdul Wahid bin Muawiya ibn Khadij daga Annabi sallallahu alaihi wasallama naha an at-ta'am al-har hatta yabrud al-Baihaqi cikin Shu'ab al-Iman ya fitar da shi kuma da kanshi ma yace wa hadha munqati an ruwaito irin shi daga Suhaib sai dai isnadin shi da'ifi ne jiddan wanda Sheikh al-Albani yayi bayani cikin wato ainihin ad-da'ifa akwai wasu shawahid dai da wasu malaman suke amfani da shi gurin hana hakan amma sai dai wancan illar ta irsal tana nan kuma galibi ruwayoyin da ake kawowa za ga suna da rauni ainihin wato mai tsanani wallahu a'lam sai dai a ce minan nahiyati sihiyya an kalli bangaren lafiya ci da zafi musamman ga mai istoma ai ba sai an hana ka rufu
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومن نهيه أن يعرس, أن يعرس الناس على قارعة الطريق وإنما ذلك لأن لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن ولأن ذلك يضيق عليه يضيق على يضيق على المارة ثم أن ثم يزو cikin cikin muslim hani akan at-ta'ris wato bacci kalan matafiya karshen dare ko kalan dare yayi duhu ana so a dan kwanta a huta kar mutun ya kwanta a tsakiyar hanya da wannan ne ko da a dokar toki ko cikin sahara ne inda akwai hanyar da ake bi mai trace ba a yin fakin ko da gare ba a yin gare a kanta su da wani kila kwana yake yana tuki su wani yana haifar da matsala a samu rashe-rashe rayuka yana kuma shekaru ma matattara su
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه ونهى أن يتغوط على طريق على قارعة الطريق وعال- وقال اتقوا الملاعن قالوا والملاعن قال التغوط على الطرقات ويقال إن الأقدار والعذرة آه، والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر احتبس القبر مم.
ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة وذلك أن ثمرة رب أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت ونهى أن يجامع الرجل تحت ش- شجرة مثمرة ya ba ba ba shi da asali na'am و- وأن يتحدث المتغوطان وأن, يتأك وأن يتكلم الرجل وهو في, في الخلاء hadisin mu'allal ne Mm, na'am
وأن يتكلم وهو يجامع أو ينظر أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه Mm, cikin mawdu'at eh, ibn al-jawzi ya kausa sa harshe kan hadisan duk da suka zo kan haka wasu tabbata ba. na'am
أو يتمسح جم- قال رحمه أحسن الله إليكم أو يتمسح جميعا بخرقة واحدة ومن نهيه صلى الله عليه وسلم kuma ga ban tabban same shi ba asalin shi Eh, ban sami lam aqifa alai Mm.
صلى الله عليكم ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو ال- أو الإمام العادل kusan ma wancan wancan hadisin cewa aw yatamassaha jami'an bi khirqatin wahida ana nufin ba'da al-jima' akwai daga nana Aisha an samu sabanin haka balta ma soyantarwa mata su dinga yin haka ana ya sa- ta samu kyallan da za ta goge jikinta kuma shi ma namijinta ba shi ya goge an gane ko Eh, na'am.
أحسن الله عليكم ونهى, صل- ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه وقال من عظم صاحب الدنيا فكأنما عظم الأصنام وقال من دخل على صاحب الدنيا فتضع- فتضعضع له ذهب ثلث دينه ومن آدابه ومن نعم، آدابه نعم.
ومن آدابه Um, abin ga can da ya ce man ahabba an yi tamassalo ne ya gabata man kama li ya kuma nasu da qiyamihi lam yunzirillahu ilaihi lam aqifa alaihi man azzama sahiba duniya fa ka'annama yu'azzima al-asnama shi ma dai haka bal ah, abin ga cikin al-mawdu'at ibn al-jawzi ya kawo hadisin abu huraira man azzama sahiba duniya fa madahahu لطمع الدنيا سخطه الله عليه وكان في الدرك الأسفل مع قارون دوغون حديثي ني دي موضوعي ني شي ما wancan eh, cewa man wa- man waqara sahiba dunya faqad ahdatha hadathan bai da asali daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
قال رحمه أحسن الله عليكم ومن- ومن shi آدابه ma shi ma dai na gabancan man dakhala ala sahibi dunya fatada'da lahu dhahaba thulutha dinihi ibn al-jawzi ya kawo shi cikin mawdu'at ya mai hukunci da na ƙarya ne na'am أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ومن آدابه نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعم أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان وكان يأكل التمر ويثنو وما على ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه وواجب على الخليفة استماع- استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله ومما تكثر الحدث إليه ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه
a huta